الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا yau uku ga watan jima'a sani hijira tana da 444 wanda ya dace da talata 27 ga watan sha biyu miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin littafin risala na ibn abi zain al-irawani muna cikin babin zakka za mu tashi a gaban wala zakata fi daini haka ne ko wala zakata alaihi fi dainin hatta ya qabidahu babu zakka akan mutum cikin bashi har sai ya karba amma bashin da ake nufi a nan bashin da ka taimaka ka ba wani farin kuɗi ba bashin kasuwa ba kasan bashi kala biyu ne akwai bashin kasuwa akwai bashi na ainihin farin kuɗi da ka taimaka ka ba wa wani idan ka ɗauki kuɗi ka ba wa wani a cikin jarinka misali saura wata uku ka yi zakka wani ya zo ya nemi ka taimaka mar da bashi ka ɗauki miliyan biyu ko miliyan uku ka bashi bashi yanzu wannan bashin da ka bashi ɗin idan lokacin zakkan ka ya yi bai dawo da wannan kuɗin ba babu zakka a wannan bashi ko shekara nawa zai a hannun shi ba za ka yi zakkan wannan bashin ba sai ran da ya zo ya biya ka ka karɓi kuɗinka a nan za ka yi zakka wa in aqama awaman ko da ya zauna shekaru a hannun wannan mutumin babu zakka kuma da zai tsakura ma wani abu a ciki abin da ya tsakura ma din shi za ka yi wa zakka idan dama akwai sauran kuɗin ka na zakka ko kuma abin da ya tsakura ma din ya kai nisabi sai ka yi zakka daga nan kuma da abin da ya tsakuro ka yin zakka wannan bashi na taimako kenan amma bashin kasuwa ka ba shi kaya ka ga ka ci riba a kayan da ya tafi da kayan kun sa lokaci yanzu lokacin biya yayi kuma ka san yana da kuɗin ko yanzu ka je zaka karɓo kuɗin ka shine halan marjuwan lokacin biya yayi kuma akwai kaunar za a samu kuɗin to wannan in ka zo zakka zaka lissafa da shi ka cire zakka tunda wannan bashin ba wai bashi ne na taimako bashi ne na kasuwa yana cikin ainihin jarin ka duk zaka lissafa sai dai wanda baka tunani zaka samu kamar misali ka ba shi kaya amma ya samu matsalar karyar arziki ko shi ma ya ji an rike kuɗin wanda yanzu ba yadda za a iya biya ka to yanzu wannan babu zakka sai ran da ka karɓa aha wa in aqama awaman fa innama yuzakkihi li amin wahid yace fa innama kadai yuzakkihi zai zakkan wannan bashin da ya karba ne li amin wahid zakkan shekara ɗaya kuma wannan zakan shekara ɗaya zai ya ba da ƙabdihi bayan ya karɓa bayan kuɗi ya ka karɓe shi to ran da ka karɓa sai kai zakan shekara ɗaya in dai ainihin kuɗin ya shekara lokacin zakarsa ya yi ka san yanzu misali yau ka yi zakka sai ya zo ka bashi bashi miliyan biyar bayan wata bakwai ya dawo ma da miliyan biyar ɗinka ka ga gashi ka karɓi kuɗin bashin amma ai kuɗin bai shekara ba sai ya cika shekara sannan kai zakka wannan abin da ake nufi kuɗin ya shekara lokacin zakkan shi daga lokacin da ya shekara har zuwa ko shekara nawa za a yi ran da ya kama ka karba za ka yi zakkan shekara ɗaya amma dama asalin kuɗin bai shekara ba ko daga yin zakkan ka zuwa da ka bashi zuwa yau bai shekara ba to sai shekaran ya cika sannan za ka yi zakka yanzu misali saurawa ta uku fitar da zakka sai aka zo aka karba naira dubu ɗari biyar wannan miliyan biyar to kuma lokacin wata uku ne yayin yana cika yanzu zai zakan sauran kuɗin shi banda wannan to wannan din kuma to wannan kuma duk ran da aka kamar ai ya riga ya shekara yi yanzu wannan din ai ya riga daga ran da ya zaka wannan din ya shekara yi ko ya kawo da dubu ɗari uku zan ce nan ko dubu ɗari ya kawo ayin ka haɗa da asalin ya kai nisabi za ka yi zakka wanda za a ce su ya kai nisabi za ka yi zakka abin da ka karɓa sai idan baka da wani kuɗi misali dama dubun ka miliyan ɗinka biyar ne ba ba ya zo ya karba yanzu ai ba ka da kokobo ana nan ana nan bayan shekara sai ya tsakura ma dubu ɗari uku ba za ka yi zakka ba tunda abin da ka karɓin bai kai nisabi ba kai kuma a wurin ka ba ka da wani kuɗi wanda zai cike wannan nisabi amma dama kana da kuɗin da kai wa zakka yanzu ya kawo yanzu yana kawo ka ga yana haɗe da wannan kuɗin sai kai zakka aha yace wa kazalikal ardu haka ne haka nan kadara shi ma idan mutum ya sayi kadara ba zai yi zakka ba hatta ya bi ahu har sai ya siyar kasan kadara a siyan shi yana da ma'ana uku mutum zai iya wannan a bangaren zakka kenan fa mutum ne ya zo ya sayi kaya wannan kayan za mu duba miyan niyan shi na siyan wannan kayan ta yiwu shi ɗan kasuwan wannan kayan ne yana siye yana siyarwa kawai mai sai da wannan abin ne yanayin zakkan shi daban da mutumin da ya ga kayan ya yi arha ne shi da ma yana ajiye da kuɗinsa in ya ga kaya ya faɗi ya yi arha zai siya ya bari kuma kayan nan in ya bari daga nan ko shekara nawa sai ya yi tsada yadda ya ga riba tamar sannan ya siyar wannan yanayin zakkan shi daban akwai kuma wanda zai sayi kayan ne don amfanin kanshi ba ya siya don siyarwa ba wannan shi ma hukuncinsa daban akwai kuma wanda ya sayi kayan nan don ya ci murgu ma'ana ya ci amfanin kayan ba don ya siyar ba misali ya sayi kayan ana bayarwa haya ko ana haya da shi ana samun kuɗi a jikin wannan kayan ya sayi kayan ba don siyarwa ba don ya rika samun kuɗi a jiki yanzu misali mutum ne ya je haɗa tirela na mota wannan tirelan dama shi direba ne ko kuma zai ba wa direba ma'anarsa ba ya siya don ya siya ciri ba bane ya siya don ya rika samun amfani a jikin ta ne daga nan har illa ma sha Allah to kowanne yanayin da kan shi da ma saboda haka yanzu a nan muna maganar mutumin da ya sayi kayan don ya ajiye lokacin da ya tsada ya siya to shi muke magana wa kazalikal ardu hakanan kaya kadara idan mutum ya siya ba zai yi zakka ba hatta ya bi ahu har sai ya siya inda dama ba ka siya ne ka rika siyarwa ba ka siya ne ka bar shi sai ran da ka samu cikakken ribar da kake so ka siyar to yanzu wannan ba zakka a wannan kayan ko da lokacin zakkan ka yi ba zancen ka yi kima ka yi zakka sai ran da ka siyar ran da ka siyar kuma za ka yi zakkan shekara ɗaya wannan in ka siya da niyan siyarwa na wannan kuma daban ko shekara nawa zai yi duk shekara sai ka yi kima ka yi zakka ai karatun zai zo a gaba aha don saboda duka niyya ce take bambancewa aha wa in kana dainu yace idan wannan bashin da kake bi din muka ce in ka karba za ka yi zakkan shekara ɗaya ba awil ardu ko kuma kadaran da ka siya dan yayi tsada ka siyar muka ce ba za ka yi zakka ba sai shekara ɗaya ba mu faɗi haka ba to yanzu idan wannan bashin ko wannan kadaran min mirasin na gado ne gada kai ai zai yu zai yu ka gaji bashi babanka yana bin wani miliyan ashirin yanzu baban naka ya rasu sai aka ce to an raba gado wannan miliyan ashirin ɗin duk da aka biya naka ne ba to yanzu wannan kaga ai bashi ne amma bashin ba wai kai ka ɗauka ka bayar ba ga dan bashin kai awil ardu ko kuma wannan kadaran da muka ce in ka siya dan yayi tsada ka siyar babu zakka siyarin da ka siyar ko bayan shekara nawa idan kadaran gada kai dama babanka aikin sa ne yana dan jinka yana ajiyewa idan yayi tsada ya siyar sai ya zama gashi yanzu ya rasu kaga da ba naka bane yanzu da ya rasu ne ya zama naka ka gada mun gane to in irin wannan ne min mirasin na gado ne fal yastaqbil haulan to zai fuskanci shekara bi ma yaqbidu minhu da abin da ya karba na kuɗin wannan kayan ko wannan bashin yanzu misali babanka yana bin wani bashi miliyan biyar sai ya rasu da ya rasu kaga yanzu kai ne kake bin wannan bashin amma bashin gada kai asali ba naka bane to yanzu duk da aka zo aka biya wannan bashin ba za ka yi zakka ba sai an shekara saboda ran da aka biya ka ranar ka mallaka sai ya shekara sannan ka yi zakka haka nan babanka ne ya sayi kaya ya ajiye ana nan ana nan ko bayan shekara nawa bai siyar ba sai ya rasu ka gaji wannan kayan to kai ma daga nan har koyaushe ran da ka siyar kuɗin ya zo hannunka yanzu ba za ka yi zakka ba sai kuɗin ya shekara saboda me saboda yau ka mallaki wannan kuɗin asalin su ai ba naka bane shine fal yastaqbil haulan ya fuskanci shekara bima yaqbidu minhu da abin da ya karbo daga wannan mu fahimci zancen yanzu anan kuma karatu ya canza can mun ce a cikin jarin ka ka dauki bashi ka ba wa mutum kayi zakkan jarin duk lokacin da ya tsakuro ma bashi ka gan ka da jarin na ya ya kai nisabi kuma dama a suke za ka yi zakka ko to yau ko kana da jari kana da miliyan ashirin kana yin zakka ana nan ana nan babanka sai ya rasu da ya rasu sai ya bar bashi miliyan biyar akan wani ka miliyan biyar ta zama taka ko to yanzu wannan din duk lokacin da ya ɗebo bashi a cikin wannan kuɗin ya kama in bai kai nisabi ba wannan kuɗin da ya kama din ba zakka sai ka karbi abin da ya kai nisabi a gane ba saboda me saboda shi wannan kuɗin yanzu ka mallaka duk kuɗin da ka mallaka yanzu ba za ka haɗa shi da kuɗin ka na asali ba shi ma zaman kai shi yake sai ran da ya kai nisabi sannan ka mallaki wannan nisabi sai sai wannan je wanda ka karba din sai ya shekara sannan za ka yi zakka shine yace fal yastaqbil hawlan bima yaqbidu minhu ya fuskanci shekara da abin da ya karba daga wannan kuɗin yanzu ya tsakuro ma abin da ya tsakuro ma din nan babu zakka ko ya kai nisabi ko bai kai ba babu zakka har sai ya shekara in ya shekara sannan kai zakka hakanan abin zai rika tafiya wa alal asagir zakatu zakka yana wajaba akan yara kanana fi amwalihim a cikin dukiyarsu fil aini a farin kuɗi wal harfi da amfanin gona wal mashiyati da dabbobi yanzu misali yaro karami yayi ba mukallafi bane shari'a ba ta hau kan shi na abubuwa na ibada na jiki ba amma abin da ya shafi kuɗi wannan ainihin in yana da kuɗi dole a mar zakka yaro ne baban shi ya mutu ya gaji miliyan ashirin aka wakilta ka akan wannan kuɗin to yanzu ba duk shekara dole sai an cire zakka an bayar duk shekara sai an cire zakka an bayar hakanan yaro ne baban shi ya mutu ya bar gona shekara ta yi da ɗan kuɗinsa aka mar noma to yanzu wannan noman da aka yi dole sai an cire man zakka haka yana da dabbobi shi ma wannan dabbobin dole sai an cire musu zakka ba mu duba cewa yaro ne tun da wannan akawun wanda iya ne doka ne aka ajiye akan kuɗi cewa duk kuɗin da ya kai nisabi dole sai an cire zakka saboda haka dukiyar yaro dole za a cire mai zakka ko na mahaukaci dole za a cire shi yasa ma zaka ji yana cewa ittajiru amwalal yatama kai la ta'kula sadaqat yana cewa ku rika kasuwanci da dukiyar marayu saboda kar zakka ya cinye an baka dukiyar shi mai yawa yaron nan yana yaro kafin ya tashi kana ta tsakunan zakka kana tsakunan zakka an baka kuɗi da yawa lokacin da ka zo za ka miƙa mar kuɗin shi za ce ina kaza ina kaza ka kuɗi zakka ya cinye saboda haka a rika juya kuɗin saboda a rika samun zakka a wannan ribar wa zakatul fitri zakkan fidda kai shi ma wajibi ne akan yaro za a fitar wa yaro zakkan fidda kai amma wala zakata babu zakka ala abdin akan bawa bawa ko nawa ya mallaka babu zakka saboda akwai ainihin sharaɗin zakka shine milkan kamila mutum ya zama mallakan shi ne cikakke shi ko bawa ba shi da mallaka cikakke saboda da shi da abin da ya mallaka gaba ɗaya na mai gidan shi ne duk lokacin da mai gina ya gina ma zai iya kwacewa za ka ce to ai tun da na mai gidan ne mu ce to ai bai kwace ba dan da rabawan ne sai mu ce to ai bai kika mallaka ba kaga dukiyar nan ba ta da cikakken mamallakin ta babu zakka sai ran da mai gidan ya kwace in ya shekara a nan mai gidan sai ya zakka wala ala man fihi baqiyatu riqin babu zakka akan wanda akwai wanjin bauta a tattare da shi ko da an yanta wani bangaren shi in dai akwai sauran bauta ko mutaqul ajali ko ainihin mukatabi duk ba zakka sai ran da ya samu cikakken yanci fi zalika kulli cikin wannan gaba ɗaya babu zakka fa iza utika idan an yanta bawa falyasta'anif haulan sai ya fara lissafin shekara guda idan bawa aka yanta shi daga ran da aka yanta shi sai ya fara ainihin lissafi idan ya kai shekara sai ya yi zakka min yawma izin daga ran da aka yanta shi daga nan zai lissafi ya kai shekara sai ya zakka bi ma yamliku min mali na abin da ya mallaka na dukiyarsa sannan wala zakata babu zakka ala ahadin akan kowane ɗaya min fi abdi cikin babu zakka akan kowa fi abdi cikin bawan shi wa kadimi da hadimin shi wa farasi da dokin shi wa dari da gidan shi waɗannan abubuwan da ake mallaka don a amfani da su babu zakka mutum yana da bayi ko guda nawa ne in je ba bayi na siyarwa ba bayi masu markima wa khadimihi da kuma hadimin shi hadimin nan kaddara bawa ne da za a sa shi a kasuwa za a saye shi miliyan hamsin to a matsayin yana mar hidima ne ya siya dan hidima babu zakka wa farasi haka nan dokin shi mutum yana da dawaki ko yana da motoci ko yana da abin hawa ko nawa kuɗin su yake tunda ba ya siya dan siyarwa bane babu zakka wa darihi haka nan babu zakka a gidan shi mutumin da yake da gida gidan nan ko na biliyan nawa ne in ya gina dan ya zauna a ciki amfani da shi ne babu zakka wala ma yuttakazu lil qinyati haka nan babu zakka ga abin da aka riƙa lilƙinyati domin tattali domin ainihin kadara dama mun ce idan ka zo mallakan abu za mu duba niyyarka da wani niyya ka mallaki wannan abun a'a ni dama dan kasuwan abin ne ina siye ina siyarwa wannan kawai sai kayi zakka duk shekara sai kayi kima ko filaye kake siyarwa ko dabbobi ko gidaje ko me duk shekara sai kayi zakka tunda kai dama kana siye kana siyarwa ne idan ku aka zo ka siya to wannan abin a zuciyarka me niyyarka kace a ni dama in na gaban za ta faɗi na ga arhan ina siye in bari kuma ba damuwa ta wuce ko bayan shekara nawa sai na ga ribar da ya mun in siyar kaga wannan kai ba mai siye da siyarwa bane sai mu ce to yanzu ba zakka a kanka amma dillan da ka siyar sai ka yi zakkan shekara ɗaya dillan da ka siyar za ka yi zakkan wannan kuɗin na shekara ɗaya idan kuma yaya ka ce ni na siya dan kadara ne kawai na siya dan kadara kawai na bar shi ba dan daliyan siyarwa ba to wannan dillan da ta kama siyarwa an ka siyar babu zakka a wannan kuɗin sai kuɗin sun shekara a hannunka sannan ka yi zakka idan kuma ka ce yaya ka ce ni na siya ne dan rinka karɓan haya ko mota ne ko gida ne ko me kace ni ainihin abin na siye shi a matsayin kadara don in rinka samun haya to yanzu abin babu zakka amma kuɗin da kake karɓa na hayan in ya kai nisabi ya shekara za ka yi zakka mun gane to shi eh nan da ka sayarwa shi me din ba zakka a kuɗin ainihin abin tunda ainihin shi ba ka siya dan siyarwa bane muna duba niyanka dan me ka siya kace zan rinka karban haya ai ka ba dan siyarwa ba to yanzu wannan abun sunan shi kadara dillan da ka siyar sai kudin ya shekara amma na siya da niyya biyu na siya in na samu kasuwa yadda ta mun zan siyar kafin nan kuma zan rinka haya kaga da niyyar siyarwa to yanzu wannan kudin hayan in ya kai nisabi ya shekara za ka yi zakka sannan dillan da ka sayar da shi za ka yi zakkan shekara ɗaya haka nan haka nan ko mutumin da ni dan kasuwan abin ne ina siyo motoci ina siyarwa amma na siyo kan a samu ciniki ba sa tsayawa suna haya to nan kuma duk shekara sai kai kiman su kai zakka duk da niyya ce da niyyar ne ka siya eh wajen kiman nan kiman da kudin da ka siya ne ko kiman in aka zo kimatu ajilin ake cewa kaddara wannan abin a matsayin mu na yan kasuwa yanzu in na sa a kasuwa a nawa za a siya yadda ba kariyar ba ba kuma wai za a yi jinkiri ba a nawa zai zama kuɗi a yanzu ka zo zakkan farin kuɗi za ka bayar ka ga wannan abin yana zaman farin kuɗi ne to yanzu idan muna so ya zama farin kuɗi nawa ne to wannan shine kimarsa saboda an ce ka tsuwa kuɗi yanzu da za a ce a siya za a siya haka ba za a ka yanzu ya zama kuɗi ba ko kuma haka kariyar ka gane yanzu an cutar saboda haka za a yi kima da adalci yanzu nan a matsayin mu na yan kasuwa yanzu da wani zai matsaye ce wannan abin yana son kuɗi nawa za a bashi a tabbacin ce za a bashi kaza shi ne kimarsa aha shi ne ya ce wala fi ma yuttakhadhu lil qinyati min al riba'i babu zakka cikin abin da aka rike shi lil qinyati domin kinya domin kadara min al riba'i na gidaje yanzu gidaje ko nawa ka siya babu zakka ai shi yasa yanzu ana cutar yawancin masu kuɗi akwai wani babban mai kuɗi a kusan unguwan nan miliyoniya ne ya rasu ya bar abin da ya kai kusan sama da biliyan amma ana hira da shi ya ce kun gan mu ya ce wallahi ta ran dubu goma tana fin karfi na ya ce wanda muka siya ba za mu siyar ba wanda ba mu siya ba kuma ya ce yanzu gidajen nan ko dubu ɗari ne ba zan iya siya ba kuma haka ya talallaba wa har yanzu yanzu nan ba zata a shi saboda yana da gidaje har a su jiyar esi ne to amma gidajen ba na siyarwa ba ne ya mallaka lilkin ya ce saboda haka babu zakka yawa za ka ji ai ba sa zakka ba sa kaza to babu kuɗin kuɗin da za a yi wa zakkan babu to shi kenan sai sai da gidan shi zakka saboda haka babu zakka wala zakata a ta kawo wasu ji daɗi wannan karatun ba ko kuma haka abin yake wani gidan su kuma ko miliyan goma ne eh ba zai ke ba kuma na ka komi da ya bai da kuɗin da zai siya kuma haka ake tafiya yace kawai a rigar arziki muke muke tafiya kuma haka ne saboda haka babu zakka kar ka cuci mutum ka ce a ba sa zakka ba a'a sai ka je ka dauki a shi sai ka je ka cancance akwai farin kuɗin wanda ya cancanci zakkan sannan ya ƙi yin zakkan kaga ana ta maganan da yake zakkan kawai ba a yi yawanci eh eh to shi rashin yin zakkan ne ya yasa har ake cutar da kowa ma a ce ba yayi ka gani yanzu wani yana nan yana harka amma harkan shi abin da yake hannun shi bai kai misali ba kuma daga ran da ya samu abu dunkulalle zai je ya sayi fili ko ya sayi wani ya bari shi kenan wannan filin ya siya ba dan siya ba zakka kana gani da wani tab wani ya yanzu da za a haɗa miliyoniya ne amma bai taɓa yin zakka ba kuma bata kama shi ba daina da kyau na sadaka
to wani ma kuɗin ba na shi bane na wasu ne yake juyawa ka gani yana da kyau yana dan yin sadaka
saboda haka ne kawai karka yanke hukunci akan mutum sai ka san sirrin shi shine kawai magana na'am yace babu zakka lilkin a ma yuttakazu lilkin yati ga abin da aka rike shi dan kadara minar riba'i na gidaje ko gidaje nawa yake da shi ba zakka a wannan gidajen wal urudi hakanan da kadarori yanzu misali ko alƙalin an zo rabon gado zaka ji an ce ai wani mun raba gadon shi biliyan kaza sai a rika "Wai, ai da wani yana zakka kun ga zaton biliyan ai wajen kusan miliyan 20 ne kaza kaza amma ya taba bada ko dubu ɗari ba mu taba gani ba to ai valuation suka yi ko baluwan ne suka zo suka yi valuation aka haɗa kuɗin wa'annan gidajen shine aka fitar da wannan result ɗin maimakon a ce an haɗa kayan sai a ce ai wani ya bar biliyan kaza wannan kuɗin da ya bari ba kuɗin zakka ba ne kima aka yi aka cire kima shi ne kawai magana wala fi ma yuttakazu lil libasi hakanan duk abin da aka rike shi dan tufatuwa an dai mutum dan ainihin tufafi na halal ne wanda Allah ya zuta mana kayan sawon shi ko na miliyan nawa ne babu zakka a wannan min alhali na kwandagai kayan ado kamar irin na mata yanzu mace ta yi gwalagwalai ta yi waye waye ta yi miliyan wajen miliyan ashirin in dai dan ta rika ado da shi ne babu zakka wa man warisa ko alhamdulillah
akan wannan na'am